ashirin da uku ga watan zulki'ida ko za mu fara karanta wannan littafin na ta'alimul muta'allim shekara ta dubu daya da dari hudu da na da talatin da daya wannan hijiriya kenan na boko fa talatin da daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma wannan shi ne ranar da muka fara ranar lahadi yawmul ahad insha Allah wannan mai Allah sa kana nisan kwanar za ka sake tunatar da mu ko za mu gama shi ranar lahadin Allahu akbar insha Allah za mu fara karanta shi a yanzu za mu dan sa masa bismillah muna fatan Allah ya sa muna da nisan kwanan da mu karance shi kuma ya ba mu iko amfanuwa da da da, da littafin shi ne littafin al-Imam Burhanul Islam Zarnuji sunansa Zarnuji almajirin sahibul hidaya sahibul hidaya wani babban malami ne cikin malaman hanafiya mai ilimi to shi wannan zannuji almajirin sa ne shi wannan littafi na ta'limul muta'allim yana magana ne akan ladibban da ɗalibi ya kamata yayi wajen karatu da abin da zai taimaka masa wajen tabbatar da karatun da yake nema da kuma albarkar karatun ta hanyoyin tabbatar da karatun kawai yana magana ne akan harkar karatu da karantarwa malami da ɗalibi kun fahimci wannan tunda kuma ɗalibai ne ka muna da buƙatar mu karanta wannan littafi kamar yadda na faɗa mana littafin akwai abubuwa masu kyau a cikin kuma akwai waɗanda da'ifai abubuwa ne to za mu yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya mana ni'ima da baiwa ya ba mu dama za mu ƙoƙarin tace magana da take ba daidai ba ko wacce take ba ta da ƙarfi sai mu yi bayani wacce kuma Allah bai sa ilimin da ya kai ba sai a yi haƙuri nan gaba aji ta a gaban wani malamin kuma insha Allah ta'ala kun fahimci wannan malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim خلق الإنسان وعلمه البيان هو خلق الإنسان علمه البيان قرآن كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah da ya fifita bani Adama da ilimi da aiki a bisa dukkan talibai gaba daya wassalatu wassalamu ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam ina da amincin Allah sabbata ga annabi Muhammad shugaban larabawa da ajamawa azamawa su ne waɗanda ba larabawa ba duk wanda ba ba larabe ba a jami'i ba ture ma ba a jami'i wa ala alihi wa ashabihi yanabi al-ulum wal hikam da iyalan gidansa da sahabbansa mafaffuga shine yanabi na ilimi da kuma hikimomi wasu na ganin kamar an ce ba ajami to sai baki a'a ba ajami duk wanda ba balarabi shine ba ajami ba wai bakin fata kun shine ba ajami ba yanjin wa badu kamar amma badu kenan da ake faɗa falamma ra'aytu kaseeran min tallabil ilmi fi zamanina yayin da naga da yawa cikin ɗaliban ilimi a wannan zamani na mutum a zamanin su kenan yace yujidduna ila al-ilmi wa la yasilun suna kokarin neman ilimi amma ba sa riskan ilimin ayyun manafihi wa samaratihi yuhramun yuhramuna ana haramta musu min manafihi wa samaratihi amfanin ilimi da kuma bargonsa samara shine shine fa'ida ne amfani da fa'ida me yasa ake haramta musu lima annahum akhta'u fara'iqahu saboda sun kuskurewa hanyoyin neman ilimin lima annahum akhta'u fara'iqahu sun kuskurewa hanyoyin neman ilimin wa taraku shara'iqahu sun watsar da sharuɗa na ilimi wa kullu man akhta'a tariqa dalla duk wanda kai kuskurewa hanya ai dole ya bata fala yanalu maqsuda qalla aw jalla ba zai samu biyan bukata ba kaɗan ne ko mai yawa dalilin ne ko jalilin kenan arabtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqa at-ta'lim ai ba kawai ne ko za mu jira ka je ne ba sai na yi nufin na kuma so bayyana wa ɗalibai hanyar neman karatu ta'lim kenan ai shi ne ake cewa ta'limi ma'ana hanyar neman karatu shine ta'limi ne alama ra'aytu fi kutubi a bisa abin da na gani a a cikin littattafai wa samitu min asatizati wa samitu min asatizi shine dai asatiza din naji kuma daga malamai na naji daga waye malamai na ulil ilmi wal hikami mazuwa ilimi da kuma hikimomi su ga malaman da akwai ilimi akwai hikima a iya baka ilimi amma baka da hikima akwai ilimi amma ba hikima wani kuma Allah ya kan hada masa al-ilmi wal hikm wal hikma an gano Allah ya kan iya hada masa ne da ilimi da hikima رجاء الدعاء من الراغبين فيه na yi wannan littafi ne don kwaɗayin addu'a minan razubi na fihi da waɗanda suke kwaɗayi a cikinsa al-mukulisina masu ikhlasi a wajen ilimin bil fawzi wal khalasi fi yawmiddin su samu rabauta da kubuta a ranar kiyama ba da mastakhartu Allah ta'ala fihi na kai wannan littafi ne bayan na yi istikhara ta fa sai da na yi istikhara ya Allah yi alheri da albarka a yi mana arziki mu fara shi da sammai tuhu na sa masa suna ta'alimul muta'allim da rubut ta'allumi wannan shine sunan littafi shikenan mana yace wa ja'altuhu fusulan kuma na sanya wannan littafi ya zama fusul jam'i ne na fasali fasali fasali fasali fasali ga sunan fasalulluka an gane yawwa na farko faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadlihi fasali da ke magana akan wato shi asalin wato shi ilimi da iyakarsa da fiqh da falalatasa ainihin ilimi faslun fi niyyati halat ta'allumi fasali da yake magana akan niyya yayin da ake neman karatu faslun fi ikhtiyaril ilmi asalin da ke magana akan zaben ilimin shi kansa da za ka yi sai ka zaba wal ustadi malamin karatun sai ka zaba wa shariki abokin karatun shi ma sai ka zaba wa sabati da tabbata kuma akai faslun fi ta'zimi ilmi wa ahlihi fasali da yake magana akan girmama ilimi da mazuwa ilimin faslun fil jiddi wal muwazabati wal himma asali da yake nuna mana akan aljiddu kokari da lazimta shine muwazaba da kuma himma aslin fi bidayati sabqi wa tartibihi wa qadar wa qadarihi asalin da yake magana akan yaya ake fara karatu da rigayi a cikin sa da tsara shi da jera shi da kuma gwargwadon shi karatun aslin fi tawakkuli ya faɗa miki yana buƙatar tawakkali shi ma sai amma bayani fatwan fil istifadati dalibi kullum shi yana neman fa'ida za a ma bayani akan fa'ida faslun fil wara'i halat ta'allumi fasali da yake magana akan tsantseni yayin neman karatu faslun fi ma yurisul hibza fasali da yake magana akan menene ke gadar da hadda da shi ne za a samu hadda wa fi ma yurisul nisyana menene kuma yake gadar da mantuwa faslun fi ma yajlibu rizqa fasali da yake jawo arziki yana da kyau nemi arziki wa ma yamna'uhu da abin da yake hana shi wa ma yazidu da abin da yake karawa fil amri a rayuwa wa ma yanqusu da abin da yake taura rayuwa malai ce wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilayhi unibu ba da abin dogaro da tauhidi in ba Allah ba gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa tabaraka ta'ala to wannan shine dan ba da yansa a cikin wannan littafi na ta'limul muta'allimi Assalamu alaikum qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yau muna shafi na hudu ko malam ce faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadlihi faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadlihi wannan fasali ne da yake magana akan wato ilimi da fikihu da kuma falala tasa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji da musulmi mace wannan hadisin a bisa wannan lafazin maudu'i ne maudu amma abin da za ka yi ka hutar da kanka ja layi a ƙarƙashin wa musulma ɗin shi ne bai inganta ba an gano amma ɗalabul ilmi faribatan ala kulli muslimin kawai wannan ya inganta ya inganta hadisi ne sahihi kamar da mala albani ya fi a cikin takrijin mishkah amma wannan karin wa muslima fa mala albani ya ce ziyaratun la tasiqu wannan karin bai inganta ba kawai ga musliman zaka kewaye kace la yasiqu yace la nahtaju ilaihi riwayatan wala diraya ba mu da bukatar sa bai inganta ba a duk da ma talarabci ma bai daidaitu ba in ka ce talabul ilmi faribatan ala kulli muslim musulman ma ta shiga da irin su da irin hadisin utlubul ilma walau bisini ya kula wa ilimi ko a china ne hadisin babu shi hadisin hadisin batul mawdu ina fata ana fahimta da aka yanzu anan me muka fahimta kenan talabul ilmi faridatan ala kulli muslim a wannan kan ya inganta ya rawaito shi ibnu majah ma ya fidda shi dan wa sarkin kura an samu shi ko ya yi kyau sai ga shugaban masu yankan farce ma ya samu ta'limul muta'allim sarkin kura da ne da kai Allah kiyaye ka sarkin kura ka ji kunya in muka haɗa ido da kai da littafi ana karanta wani littafi ka ji kunya kafin mu fara zuwa mu tarshe ka malam ke cewa ilam annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin ka sani cewa ba farilla ne akan dukkan musulmi ba sai ya nemi kowane ilimi wa inna ma yuftaradu alaihi talabu ilmin hali abinda aka farlanta masa ya nemi ilimi na hali zai mana bayani akan me ilmin hali ne ilimin halin da yake ciki فإنه يقال أنا شوى أفضل العلم علم الحال ففي بيتين علمي شيني علم الحال بفكيتك علم العين wanda yake dole a kanka wa abdalil amali hifzul hali mafificin aiki kuma kiyaye halinka fa yuftar da alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi to kaga ya fara fassara hal din an fallanta a musulmi ya nemi ilimin abin da ke faruwa gare shi a halin safi ayi halin kana a kowane hali ya kasance ya kamata ka nemi ilimin kowane hali kake dan Allah zana ma hujja ma ne da cewa cewa yana da kyau mutum ya nemi ilimin zamanin da yake rayuwa gashi wa yuftaradu ala al-muslimi talabu ilmi ma yaqulu lahu in dai mutum musulmi ne duk abin da zai faru a kanka na rayuwa fi halihi fi ayi halin kana a kowane hali ne to ka je ka nemi ilimi don karka zana cikin jahilci fa inna la budda lahu min as-salati lalle wajibi ne mutum ya sallah kaga misali kenan fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu kenan sai zaman to wajibi ne ilmin hali anan akan ka ka nemi ilimin ya za ka ka aikata sallah kaga ya ai sallah ta zama halinka ne haka ne ko ko ko ba ka bane ma ya kala ma ya kaula fi salatihi bi qadari ma yu'addi bihi farz salati bisa gurgurdan abin da zai bayan na farilla sallah din wa yajibu alaihi bi qadari ma yu'addi bihi wajiba wajibi ne ya nemi ilimin sallah din bisa gwargwadon abin da zai iya sauke wajibi kaga ashe dole ne a tafi a je ai karatu ko baka zama malami ba ashe wajibi ne ka dauki littafi ka je ka koyo sallah don sallah ta zama ilmul hali a kanka ko wani zai ma sallah ba wanda zai maka li'anna ma yutawassalu bihi duk abin da za a yi tawassali da shi ila iqamati ma'ana za a yi hausa ne da shi ila iqamati fardi dan a tsayar da farilla ya kunu fardin to shi ma zama farilla a yanzu sallah ba farilla bane to ya za ka kai sallah sai kai ilimi to kaga sai neman ilimin sallah ya zama to ne farilla kenan kaga neman ilimin sallah ya zama ilmul hali a kanka kuna gane maganganun malamai ko kama yi ta wasu bihi ila ikamatul wajibi da kunu wajiban duk abin da zai za a zai bayi za a yi tawassuli da shi a takata ne zuwa sayar da wajibi ya kunu wajiban sai da wajibi ne na gaya muku a mazhabar abu hanifa yana da bambanci tsakanin akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi ko farilla ita tafi karfi wajibi bai kai farilla ba wajibi a iya hakura da shi a iya barin sa ba dole bane amma farilla shine na wajibi amma gurin sauran malamai da wajibi da farilla duk ɗaya ne kai wani lokacin aka ce wajibi ne kai kama fi jin karfin sa akan farilla ne وكذلك في الصوم والزكاة haka wannan misali yake akan azumi da zakka in kana lahu mal in kana da kudi amma wajibi ne ka je ka nemo ilimin zakka in kana da kudi in baka da kudi kuma shikenan wal hajji haka hajji ma kaga duk musulmi kamar zai je hajji man nisata ilayhi sabila in yajaba alayhi in ya zama wajibi wa kadhalika fil buyu'i haka kuma akan kasuwanci to duk ɗayar ka dai ko da baka zuwa abin da ai kana kasuwanci to kasuwancin an yi rubutu a kanta ka dawo makaranta ka koyi kasuwanci a addini a matsayin ka na musulmi in kana yattajiru in kana yattajiru in dan kasuwa ne shine yattajiru daga attijara ne قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى عند محمد بن الحسن الله متراوى ألا تصنف كتابا في الزهد da za ka rubuta mana littafi akan zuhudu ba kai za a tunanin ka me zuhudu ba shekara ha me zuhudu kai a tunanin ka tsoron Allah ke zuhudu to bayan nan ba to waye kuma zai kara mana da fasalar zuhudu gudun duniya wannan shi ne almutabadar ila zihin abinda aka saba da shi ko to baraka su ma waɗannan suke tambaya wa Muhammad ibn Hassan cewa suke baraka rubuta mana littafi akan gudun duniya ba ka bi ko to barka ji zai ce qala sanaftu kitaban fil buyu kace an rubuta littafi akan kasuwanci kaga maganar malaman ku kenan ko ya'ani az-zahidu kaga waye mai zuhudu a wannan fassara Muhammad ibn Hassan huwa man yataharrazu an shubuhati wal makruhati fi tijarati shine wanda yake kiyayewa yake takatan dan dangane da dukkan shubuha da abin da yake makaruhi ne a cikin kasuwancin sa kaji mai zuhudu duk wanda baya diban makaruhi baya diban haramun yana takatan dan wannan shine zahidi mai gudun duniya haka Abdurrahman ibn al-Jawzi ya faɗa cikin littafin Sayyidul Khatir yace magana gudun duniya na fa ku dai fassara ku da kuna cewa ana gudun duniya shine kaza shine kaza yace ga imamun nasa'i Allah masa rahama zakara ake dandaka masa zakaran ma katon zakara sai ya samu zakaran da ya kai dan akuya girma idan aka dafa masa sai ce kar a cire kashin sai sa mata su buga shi da kashinsa a yi masa dambun har da kashi a miƙe ƙashin fa yace shi yake ci yana ci yana karatu kuma imamun nasa'i yana cikin malaman da suka fi kowa hadda a cikin malaman hadisin ma hafizin ne mahaddaci sosai yace to to kenan yanzu shi bai da zuhudu ba ka cin daɗi ba ana nuna cewa ba a zuhudu ba ne in ka samu in babu kuma ka hakura amma in akwai wallahi duk wanda yake ci abinci mai kyau wai saboda wai wai wai yana ganin zuhudu ne wallahi ya cuci kansa kuma bai da lada aka ce da abin da wannan Allah ya fi sha'awa a duniya yana son nama yana sa'o mai zaki sai aka ce da an kawo abinci in dai da nama sai ya fara gyara shi tukunna kafin ya ci wani abu shi ma shi kenan yan bai da zuhudu wa inna lakum at-tayyibatu ko ba ka bane to yace ka ga ni fa na yi littafi akan kasuwanci ai ce ya kare kai abin da ake gudu almubazzaranci wannan kan ba a san amma yanzu kana matsayin ɗalibin ka na ilimi masha Allah dan malamin islamiyya kana dan karantarwa a wata ana biyan ka yan dubu biyar ko dubu ko na makamanci wannan ai wata nan sai ka dan yi kuru ka kewaya ka samu mai tsiran unguwar ku bayan goma duk jama'ar unguwar ku kowa ya shiga gida ka fita kamar yawa za ka kama wallahi tallahi kuwa ka je ka kewaya ka samu mai tsire ka dan matsa gefe tun da kai sai ba ka so a gane ka ce yanka min na ɗari uku a nan gani in ka gaba ya so ka ce yanka min na ɗari biyar kai cin tusa biyar lari Allah ko yanka ma ka kewaya ka samu wani gurin da ba kowa ka baza takardar ka ka cinye ta Allah kuwa in kwai ya gagare ka a ɗakin ka baka ci gaba shi ayi na suna tuwa kwai ka je ka ce kai ka samu kwallon guda bakwai da Allah ka je kai ka je ya ce wa ke kai wanda a yanzu aka ma kwai guda goma wallahi za ka cinye su a wata dai mutum ya yi kure wannan ai ba laifi ko gudun ba za ka zo don ana yanka nama ka zo hankalin kai ya tashi ba haka ba laifi ba da wallahi in mutum ɗalibi ne ya ɗan samu dama ka ɗan kewaya ka ji kaɗan abin nan saboda gudun yankewar yi miyan Allah ya tsare mu yawa yace yace yani azaidu huwa man yataharraju an shubahati wal makruhati fi tijarati wa kadhalika fi sa'il mu'amalati wal hirafi haka kuma sauran mu'amaloli da sana'o'i al hiraf jam'i ne na irfa sana'a wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha duk wanda ya shagaltu da wani abu daga cikin wadannan abubuwa yuftaradu alaihi ilmu taharruji an al haram fihi to kenan kaga farilla ne akan sa ya nemi ilimin da zai tsare shi shine taharruz ya kare kansa an al haram fihi dangane da fada haram a ciki wa kadalika kamar yanzu misalin dan acaba ne yayi kana acaba sai ka bi a koya maka yaya harkar acaba take ko ba ka bane ka tambayi malamai menene halal acaba me bai halalta ba sai ba bayani kuma ka tambayi yan uwanka yan acaba ya wadanne lunguna ne ba a shiga dan kar ka je a ɗebe ka a aika ka wani lungu ka je kai baka dawo ba farkin ballantana ba farkin ya dawo yana da kyau duk abin da za ka nemi ilimi a kai na'am da na da ne eh guda biyu ne ake sayarwa naira ɗari eh idan ka raba ka ce naira sittin kuma alhalin in haɗu ne naira ɗari yake sayarwa kaga ita harkar kasuwa ka ga yanzu wannan abu misali kaddara naira ɗari yake sayar da shi ka shi nan da ka zo za ka saya na fahimci lalle kai ɗin nan ne da kama fahimci mai kake yi ba sai ya ce ba na ɗari biyar misali ba nake gaya ba yana nufin kai nan ba sai ya ce naira ɗari ta ke sayarwa sai ya ce na ne wannan alaji na ce ɗari biyar ne sai na ɓata ne na juya a da Allah ka taimaka a sai min ɗari uku da hamsin ce a baran sayar ba to ɗari hudun ce kawo kuɗin na karɓa na sauke aljihu na ce halal halal ka ce shi ya aka yi bai je bincike kuɗin bai zo wa annan lahul baya wa harama riba da ka dan ana dan misalin mota ana sai ne can miliyan ɗaya sai wani zo ta liƙa masa a miliyan uku ka ce halal da ita dawo ya ce wai wai wai wai ka cuce shi ba ai albayi an bi khiyar ma lam tafarraqa kai ta zaba ka tsaya duk abu to sai dai sai annabi yana son sauƙaƙawa inna Allahu addan sam'an idza ba wa sam'an idza ishtara wa sam'an idza ishtara wa sam'an idza ishtara ita dai tambayoyin ku hana mu tafi ko da man an zo magana fi cewa kun fa karfi anan na'am ina ce dai nasa ne ko ko ba ka bane tabbara yana littafi ne mujalladi guda biyu da wannan da wannan a hadar su naira dubu daya ake sayarwa sai wani ya sai zai sai guda daya na ce dari bakwai me ne fi babu babu ba wani laifi a ciki ba shi ga dama ya siya ba shari'a ba ta kayyade farashi ba yawwa sai dai kurum a ce mutum ya mai sauki وكذلك في سائر المعاملات والهرم وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التعريض عن الحرام فيه وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب yana da kyau mutum farilla ne an farlanta masa ya nemi ilimin ahwalu hali na kalbi zuciya min tawakkuli tawakkali wal inaba da kowa zuwa ga Allah wal khashiya da jin tsoron Allah wal wal rida da samun yardar ubangiji fa inna waqi'un fi jami'il ahwal kaga da nabuwan ai suna faruwa cikin dukkan hali wa sharafin ilmi la yakfa ala ahadin daukakar ilimi fa ba ta koya ga wani ko kuwa in huwa al-mukhtassu bil insaniyya ai ilimi shine yake sa mutum ya zama cikakken dan adam al-mukhtassu bi al-insaniyya lianna jami' al-khisali siwa al-ilmi yashtariku fihi al-insanu kaga duk wata dabi'a da ka sani in banda ta ilimi ba to dan adam yana iya yin tarayya a ciki da shi da wasa'irul hayawanati duk wani abu wanda ba ilimi ba dan adam zai iya tarayya da shi da dabbobi ba amma ilimi ba dan adam shine yake nuna samun ilimi cikin dan adam kenan kamar me ake tarayya da dabbobi ash-shaja'a wal jur'a jarantaka shine ash-shaja'a wal jur'a ana iya fassara al-jur'a ko jara'a da jarantaka wal quwwa da karfi a yanzu dabbobi ba zaki ba yana da jarantaka ba jiya ba tana da karfi ba wal judi kyauta kaza ba tana da kyauta ya hanta ba da shafaka tausayi da zai ya duk waɗannan abubuwan dabbobi ma suna da su sai wal ilmi amma ban da ilimi وبه دون لي أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة ما لم إلي إني فألا في فتاة فللا النبى آدم أكم ملائكو وأمرهم بالسجود له ألا أمر جسر ما سجد وإنما شرف لعلم إلي ياسم الشرفان لكونه وسيلة إلى التقوى بشيني هيا لي كيف ذات التقوى التي يستحق بها المرء الكرامة عند الله وندا دون أن تقواني باوا يكي تشنشنتن سامن كرامة da matsayi a wajen Allah ta'ala da sa'adatul abadiyya da samun rabauta na har abada kama kila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala kamar da aka gaya wa Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah rahmatullahi alayhi ta'allam fa inna al-ilma zainun li ahlihi wannan hadda ce ya zaku ka ji na gaya maka malam hadda ne dole hadda ce wannan waƙoƙin zaku yawa amma fara yau kafin ka je gida ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi kai dalibin ilimi ne dole saboda wa'azi ko wani abu sauransu wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم يصبح في بهول الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائدي إلى البر والتقوى وأعدل قاصدي هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف عابد تعلم إيش كي إلمي فإن العلم تكون مكبر أكان حديثي موضوعي تعلم فإن العلم زين لأهله كي إلمي ما لا إلمي أدولي جماعة بوتنسا كنا زمني malam kana da ilimi kwalliya kake ko da ko da wani ya sa kayan da sun falaka min al-hullati al-hasna'a inda takallumi ai ilimi a dole wani ya sa riga mai tsada da shadda da gilashi da waye kaji ko ana magana ilimi ne kai kuma ka zo da rigar ka na kalin jawahi yadda labiyan nan da yar hulaka ta naira hamsin ko sittin ka suka ka fara bayani to kai din za a dawo ana saurara wancan kuma ya tsaya da dogon rigar kurin da kaya zainun li ahlihi ko yanzu ɗaliban ilimi ba da ilimin na ku yan mata suke son ku ba ce a a wallahi a karɓa kallon ne ustaz akwai ayoyi da hadisai kaga zainun li ahlihi ai yanzu kasuwar ilimi ce take ci amma mutum ya ba da abin da sai boko kudu ba ka da bambanci da giwa wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi kaga ilimi falala ce unwanun adireshi ne na dukkan dukkan wani abin yabo wa kun mustahfidan kulli yawmin ziyadatan ka zamanto mai neman samun fa'ida kullum ƙari ziyadatan da neman ƙari من العلم والعلم واصبح في بحور الفوائد كواي غري ko kuma ka je kai linkaya kai afwan ba ko wasbah ba da sai sabun nan wasbah kai wato asibaha linkaya cikin kogin fa'idoji tafaqqa ka je ka nemi fiqh ka fahimci addini fa innal fiqh afdalu sa'idi shine mafificin jagora ila birri wa taqwa da zai kai ka zai wa Allah da'a da taqwa wa a'lalu wa a'dalu qasidi kuma shine mafi daidaituwar manufa qasid manufa wal ilmu shine fa ilimi alhadi ila sunanil huda mai shiryarwa zuwa ga sunoni na shirya huwa alhisnu shine katanga yunji min jami'i shada'idi wanda yake kubutar da mutum daga dukkan wani tsanani na rayuwa fa inna faqihan wahidan mutawarri'an kaga masanin addini faqihi guda ɗaya mai tsantseni a rayuwa ashaddu ala shaytani min alfi abidi kuma yafi mutum dubu masu ibada ya fi tsanani a gurin shaidan sama da mutum dubu masu ibada malami guda daya mai tsantseni inda za ka haɗa mutum dubu masu yi wa Allah bauta to wannan malamin kwaya ɗaya ya fi su tsanani a gurin shaidan malam ya kawo wannan maganar in a waka ne ba laifi bane in a labari ne ba laifi bane amma in a hadisance ne to wannan hadisin bai inganta ba da ya ce mana kana rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam to nan kan za a sauke masa inji hadisin bai inganta ba imamu tirmidhi ya rawaito hadisin ibn majah ya rawaito hadisin imamu suyuti ya rawaito shi a cikin jami'us saghir kuma hadisi ne mawdu'i الفقيه الواحد mutum kwaya ɗaya a shabbi ala shaidani min alfi abudu ina bai inganta ba wani albani ya ce isnadun halikun isnadun ne halik ana bukata fassara ko وكذلك في سائر الأخلاق أتكن سورا دبيئو كمان مثالا الجود كوتا والبخل روى والجبن بطورو والجرأة أبن أيسا في كمان جرأة جراءة كنوكو والتكبري لجير منك والتواضع إذا أن دكي والعفة دكامية والإسراف المنظرة والتقتير دروة وتقول شيء التقتير أنزالكو وغيرها هذا مكة من شوانا فإن الكبرى كذا جرمان كي والبخل كذا روى والجبن كذا طورو والإسرافة دا المبذرنشي حرام حرام تو يا ذاك كتوانا حرام إما كجي مكان تابا ولا يمكن التعرض عنها mutum da zai iya kubuta da barin wannan ba illa bi ilmi ha sai ya je iya nemi ilmi wa ilmi ma wa ilmi ma yudadduha da ilmi abin da zai kishiyance shi zai kishiyance su fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha ashe wajibi ne kowane mutum ya je nemi ilmi wannan wa qad sallafa sayyidul imam al ajam ash-shahid nasiruddin abu al-qasim wannan babban malami al-imam al-ajam ash-shahid insha Allah nasiruddin abul qasim kenan ya rubuta kitaban littafi fil akhlaqi akan wato dabi'u wa ni'ma ma sannahu ma dalla da abin da malami ya rubuta fa yajibu ala kulli muslim hifzuha wajibi ne mutum ya kiyaye wannan dabi'u nagari masu kyau sai mu dakata ana insha Allah ba'd al ahayini haddace abin da ke faruwa a wasu lokuta ka farjin ala sabilil kifaya wannan farilla ne amma kifaya idan kama biyu ba'adu fil baldati idan wasu suka rike wannan abin a wani gari sakata anil bakina sauran kuma an ɗauke nauyin a kansu fa lam yakun fil baldati man yaqumu bihi idan ba a samu a gari wanda zai tsayi da wannan ba ishtaraku jami'an filma filma a sani to gaskiya duk mutanen garin sun yi tarayya cikin sabon Allah wani sati za mu fara rubuta ɗalibin ilmi ɗin insha Allah sai ku saya yana nan gajibu alal imami an ya amura hun bi zalik wajibi ne shugaba ya umarni mutane su san wannan abin zai ba labari akan abin da misalinsa wa yajburahum wa yajbura ahlal baldati alai aljabr tilastawa da tilasta mutanen garin akai wa kan kila an faɗa cewa inna ilma ma yaqau ala nafsihi mutum ya san ilimin abin da zai faru akan kanshi fi jami'il ahwali a cikin dukkan yanayi da hali huwa bi manzilati ta'ami a wannan kamar abinci ne ka san ilimin da ke kewaye da kai abin da ke faruwa da kai a rayuwa ai kamar abinci ne labudda li kulli wahidin minhu kowa ba dole sai ya ci abinci ba wa ilmu ma ya kawo fi ba'd al ahayin fa ilimin da yake faruwa a wani lokaci zuwa lokaci ma'ana bukatar wannan abin daga lokaci zuwa lokaci ne bi manzilati dawa'i kamar magani ne ai shi magani yuhtaju ilayhi hina al-marad faqat yanzu magani mutum zai dawo magani ne zai ta'ajiyar sa ba sai lokacin rashin lafiya ba zai sha shi shine yuhtaju ilayhi hina al-marad faqat wa ilmu nujumi to kaga shi ilimin taurari bi manzilati al-marad malam ce ilimin taurari da mutane suke yi suna kafa-kafa da waye-waye da sauransu wannan kamar rashin lafiya ne fata alluhu haramun da zai mutum zai je fada neman rashin lafiya to da ka neman ilimin taurari haramun ne ya annahu ya zurru saboda yana cutarwa da akida wala yanfa'u bai da amfani wal haramu min qada'illahi ta'ala kuma ilimin taurari wa qadarihi hukuncin ubangiji qada'illahi hukuncin wa qadarihi da kaddara da غير ممكن ولا والحرم من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن bai zai yi ba bayan ba zai likullu musulmin an ya shtagila fi jami'i awqatihi bi dhikrillahi ta'ala wajibi ne ga dukkan musulmi ya shagaltu a dukkan lokutansa da ambatan Allah da du'a'i da addu'a da tabarru'i da kankan da kai wa qira'atil qur'ani da karatun qur'ani wa sadaqati da yin sadaka waɗanda su sadakokin nan addafi atilil bala'i sadaka ita take kore bala'i ya kai ɗalibin ilimi tsakani da Allah kana sadaka kai ba ba ta ne da kai ba balantana a ce kana da fito kana da wani yanzu ka tara zuwa ka je ka sai kosan naira ɗari karwa yara unguwar ko tsakani da Allah da niyyar Allah ya yi ma bala'i ka taɓa zuwa wani masallaci ka sai dabino na naira ɗari biyu ka bayar ka ce a buɗe baki da shi ga ɗan uwanka ba ya da littafin karatu ka taɓa zuwa ka je ka siyo kwafi uku hudu ka ba wa abokinka ka ce ba shi ka ɗan duba ka yi tawassuli Allah ya rama da la'i to gaskiya abin da ya bayyana wa gare mu shine ɗalibai ilimi ba sa sadaka ba sa sadaka ba fa cewa muku ku bayar sadaka ba dan galibin ku fukara ku ne to abin da ba zai amfani kuma ba ku yi abin da ya ku ji da karatun kuma ba ku yi bayan ya ku ku ba wani na ga ya kamata ku ji tsoron Allah kuma iya makonka iya matsaladan da kake yanzu ɗan naira ashirin ashirin ɗin nan da ake bayarwa a gurin karatu muna nan mun zuba muku ido kun daina bayarwa kuma ba ta jin kunya kuna zuwa karatu naira ashirin na a sati ɗaya ka haɗa a wata ka bayar da naira arba'in ɗinka ko naira tamanin ɗinka ba za ka iya ba kuma kuɗin nan ba malamin za a siyo shinkafa ba ko tattasai da tumatir ba ko na ba ku ne zai amfani na iya samun wani ɗalibi bai da lafiya da wannan kuɗin mu taimaka masa na iya so mu mallaki wani abu ko mu mallaki ko ɗan babur ɗan abin hawa da zamu rinka juyawa muna samun kuɗaɗe na buga takardu ko aikin da'awa kullu muslimi an yashghila fi jami'i awqatihi bi dhikrillahi ta'ala daya wa du'a'i bi wa tadarru'i wa qira'atil qur'ani was sadaqati kuma sadaqatul addafi'ati lil bala'i ويسأل الله تعالى العفو يرد لنا الله لك عفو والعافية بالعظم في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة ليسوله الله تعالى عن البلاء والآفات dan Allah ya tsare ka daga bala'i da kuma dukkan afat shi ma dai dukkan wani abu na aibu na ɓaci fa inna man yuziqa addu'a wanda aka azuta shi da yin addu'a lam yuhram al-ijaba sai ba za a haramta masa an sha Allah amsa addu'arsa ba in dai har Allah yana arziki za ka roƙa din in dai har ka samu tunanin ka roƙa to insha Allah ba za a haramta maka amsawa ba kuma wani kuma nan bai da damar da zai roƙa ba baya iya tunan addu'ar ba fa inna fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahala in bala'i ne kaddara zai to zai same ka ba makawa lakin sai dai saboda addu'a yusiruhu Allah alaihi Allah zai sauƙaƙa ibn kabi ya faɗa duk wanda yake zikiri yake addu'a ko bala'i ya zo masa to sai dai dan wacce shi kadan ya kyale shi inda an rubuta ma zaka yi hadarin mota ne kai ta kifawa kai ta kifawa ka je kai rumo rumo ka zo ka shekara uku a zaune ana jinyar ka kai karaya guda bakwai to sai Allah ya takaita maka a jefa ma karaya daya saboda albarkacin addu'a da roƙon Allah take wallahi da a rubuta maka mota za ta tashi kai ka tayi rubu rubu da kai kai zama shekara biyu kana jinya a asibiti ka ɗauke kirka daga ka dawo da karatu saboda kana yawanta addu'a kullum kana zikiri gaba da yamma kana zuwa mai motar idan ya zo sai ya wacce ka sai ya mangare kai jefa kan gindin kwata sai ya murƙushe keken an yi hasara keken amma mai keken yana nan kullum a barka da zuwa kemis shikenan ka ga albarkacin addu'a kenan ku yawaita addu'a tana da amfani wallahi wallahi tana da amfani yawo a garin kuri ya ishe ka tashi hankali wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a'i Allahu akbar malai yace Allah zai azurta ka da hakuri Allah zai baka hakuri saboda albarkar addu'a Allahumma illa idza ta'allama min an-nujumi sai dai mutum yana neman ilimin taurari ne kadara ma ya arifu bihi al-qiblata akwai neman ilimin taurari da ake gane al-qibla da shi wa awqatis salati wa awqatis salati ko na gane lokutan sallah fa yujuzu zalika to wannan ya halatta a nan gurin malam yana so ya nuna mana ilimin taurarin da yake da amfani wanda ake gane lokacin sallah da shi da alƙibla yanzu mai ilimin taurari in ya duba taurari zai iya ce maka ga- ga inda gaba take saboda akwai taurarin da ya san cewa su kullum a gaba suke to wannan ba laifi bane kuma mai ilimin taurari da shi zai iya gane maka lokacin sallah yace wa amma ta'allumu ilmi tibbi amma koyan ilimi na likitanci fa ka je ka shiga jami'a ka yi medicine fa yajuzu ya halatta li annahu sababun min al-asbabi dan wani sababi ne cikin sababbai aiko dole ka je ka koyo ilimin da zaka taimaki al'umma likita wallahi tallahi guda ɗaya mai aƙida mai manufa wallahi in yana yin abu dan Allah zai samu gidan aljanna ko da bai karantar da wani ahalari ko ishmawi ba dan akwai aikin Allah a asibiti da yawa da yawa wani fa gashi fa aikin gwamnati kake amma an ka tsaya ka kula da shi kai mai treatment mai kyau addu'ar da zai ma kullum ta ishe ka na ku je ku yi karatu ku daina rukuwa da aƙidar da za ta hana ku je makaranta ku nemi ilimi a ce wai kafirci ne ilimin zamani kuma an hana ka je ka nemi ilimin zamani kuma an je an harbe ka kuma an kai ka gurin gurin masu ilimin zamani sun sa maka bandeji an ce karka nemi ilimin zamani kuma an je an ɗauki bindiga za a harbe da ita kuma ita wannan bindigar da ilimin zamanin aka yi ta tunda a cikin alkur'ani dai babu inda aka ce ga yanda ake hada bindiga ga yanda ake hada bomb ko akwai babu ashe muna da bukatar mu je mu ilimin zamani illa iyaka kuma mu tsarkake shi mu yi mai kyau akwai barna a ciki babu da karfin da zamu kawar da barnar yanzu sai mu yi ta yi har zuwa lokacin da Allah zai samu samu karfi da zamu gyara kuma ba sharadi ne sai a yanzu wai dole mu a zamanin mu ne zamu gyara barnar ba kuskuren da muke kina wai sai ce wani ya tun da ni malamin ku ne ga ni ina karantar da ku to a yanzu din nan dole wai a zamani na za a yi abin da za a yi na cigaban addini ba sharadi ba ne yanzu wannan karatun na kafa shi muna yi mun fara yi da ku watakila duk har da muke gaba daya wannan majalisin da zai kare ba za a yi ta yi watakila jikokin jikokin ba za su dora a yanzu wasu nasu nan ba za su zaka zo aka kafa shi da shi ba shi yake ne yace yake sallah zai na ina baya nan ya tafi ya bari abin da yake yi wasu dora ko mun ba haka dole za mu mu bar gurin dole shi ne zai wai a ce wai abu wai a zamani na wai dole sai ni zan yi shi ba ba zai yi ba ba zai yi a ce wai dole sai ni ne zan yi shi ba a ce iya abin da zan yi saura kuma mu bar wa Allah kada ai gaggawa yan uwana a ce komi yajuzu ta'allumu fa sayar da asbab hatta da wanda bi kaji malam kamar yana wannan zamanin malam yace kaga annabi yayi magani kuma wani yazo yace kar aje ai karatu عليه الصلاة والسلام وقد حكي عن الشافعي عن هكذا ما دقى إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أنا شاء العلم علماني علم ما كلا بيوني علم الفقه للأديان أكو علم الفقه لسان الأديان الديني وعلم الطب للأبدان وكما علم من لكتنسي مجال جنجي yanzu ka ga shi asalin ilimin likitanci na musulunci ya tashi amma da ba sun kace mai to dole saboda rauni dole mu koma mu je mu karbo shi zai karanta ne su ibnu sina sai ibnu khaldun duk sun yi bayani akan irin wannan abubuwa din sai mu zauna mu mu zuba ido yanzu a nan da ni da kuna wallahi da za a ta mana allura allura kurum za mu yi soka mutum idan ba da lafiya ba mu san ta ba Allah Allah shi yana da kyau mu ilimi mu koyi karatu العلم الإلماني وهذا شيء لنا مثلا علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان يقول وما وراء ذلك بلغة مجلس لا بند يتبع ولا ولا جزرين كل النظام وأما تفسير العلم فهو صفة هذا تفسير العلم فسر العلم ولا فهو صفة يقول الله وتو يتجلى بها لمن قامت به وتكي بينا جواني إيه أكنتا المذكور شكنا بند أكنبتا كما هو والفكر معرفة دقائق العلم مع نوع علاجه idan baka san fikihu ba shine sanin wani mai zurfi tare da yanki da samar da solution ولك شيء علاج قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفكر معرفة النفس في أبو حنيفة ما كنا الفكر شيء سمي نظام متو ما لها وما عليها أبو da yake da bukata da abin da yake kanshi wa qala man ilmu illa al amalu bihi yace kai ilimi ba ba komai bane sai aiki da shi kawai wal amalu bihi tarku al ajil lil ajili aiki da ilimi shine ka bar abu na gaggawa na yanzu don ka saurari lahira al'ajir duniya ka bar duniya lil ajili saboda lahira tarku al'ajili ai tarku duniya lil ajili lil akhirati wanda ne insani Allah ya kwana an nafsihi abu wani ne ce malam yake cewa wajibi ne ga mutum kada ya gafalci ya bar sanin kansa malam wai fa addini ma ana nuna mana kai kanka ka san kanka wa wani abu ne mai muhimmanci wa ma yanfa'uha abin da zai amfani ka kame na ilimi a kansa wa ma yadurruha duk abin da zai cutar da kai ka nemi ilimi ka san abin da zai cutar da kai yanzu idan ba mu je muka yi karatun bokar nan ba sharrin turawa ne da makirce su ina zamu gane sai a zo a rubuta takarda da turanci da boko za a cuce mu ne a bamu ita mu din zamu je mu kai ta inda za a kashe mu da ita kaga amma idan mun karanta mun sani ba sai su zo su hada mana bam a cikin jirgi za mu tafi aikin hajji ko umra tunda ba mu san ya ake yi ba ba mu san kwamfuta ba mu kware ba ashe akwai bukatar mu je mu san hatta abin da zai cutar da mu idan ga ibnu yaman yace ce arabtu arabtu sharra la li sharri lakin bi tawakkuhi ni da ne ilimin sharri kaga sharri ai cutarwa ce amma na ne ilimin sharri ba wai dan da yawan sharri ba amma zan kare kaina na koyi yin lafiya har da bindiga ba wai zan kashe wani ba amma zan tsare kaina ya kamata a yawaita tunani ya ku yan uwana kuma ya gudu ya fi ulaha a wakuraha da abinda zai cutar da ainihin ranka a nan farko da ƙarshe wa yastajlibu ma yanfa'uha sai ka jawo abin da zai amfani ranka wa yashtanibu ma yadurha kaga in kana da ilimi zaka jawo kanka abin da zai amfani ka in kana da ilimi zaka kore kanka abin da zai cutar da kai kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alayhi dan kada ilimin hankalinka ya zamanto da ilimin ka hujja ne akan fa yazadu uqubatan fa yazadu uqubatan wannan ya kara ma uquba a gurin Allah na udu billahi min sukhtihi wa iqabihi muna neman Allah ya tsare mu da fushinsa da uquba ta sa wa qad warada fi manaqiri al-ilmi wa fada'ihi ayatun wa akhbarun sahiha kaga fa nan ilimi an samu wato manaqib daraja da matsayin ilimi an samu ayoyi da hadisai masu yawa ingantattu mashhura sanannu lam nashtaghil bi dhikriha ba mu shagaltu da ambaton su ba anan kai la ya tulan kitabu saboda kada littafin ya tsawaita kurum shi yasa muka tsaya maka anan to abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ko tuntuma shi Allah mana afuwa da rangwame المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يكي سوى فصل في النية حال التعلم فصلي دي كما قال كان كيكاين نية وين كراتي كيكاين نية وين كيكاين كراتي ثم لا بد له من النية في زوال تعلم العلم babu makawa dole ne mutum ya niyyar kyakkyawa a zamanin karatu irin niyyatu shi aslu fi jami'il ahwali saboda niyya ai ita ce asali a cikin dukkan al'amura gaba daya ko ba ka bane bi qawlihi alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyati hadisi sahih bukhari muslim saboda annabi ya faɗa innamal a'malu binniyat duka ayyuka na su yawa sai da kyakkyawan niyya yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kuma kan min amalin yutasawwaru bi surati amalin duniya nawa ne cikin ayyuka da za a suranta shi da irin sura ko da aka kamanta shi da kama irin aiki ne na duniya aiki ne ga kin gaza shi kamar aikin duniya ne wa yasiru bi husnil niyyati min amalil akhirah amma idan mutum ya kyakkyawan niyya daga baya sai zama aikin lahira gashi nan aiki aikin da kamar din duniya ake yin sa amma daga baya insha Allah in an yi kyakkyawan niyya sai ga zama aikin lahira وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ما نشين أيك دا أكي صور شي صورة تاشي cikin aiki ne na lahira sun mai yasiru min amalin duniya ga shi nan a zahiri kamar ana yin aikin dan Allah ne amma wallahi saboda mummunan niyya ma sai ya zama aikin duniya nawa ne ne aika na lahira amma sai mutane sun mai da su aiki ne na neman duniya sannan ai baya bukatar buga misali ba yace bisu'in niyyati saboda mummunan niyya to gashi nan ya ce wa an rasulullah daga annabi to ni dai iya bincike na dukkan littafan hadisai dai na yi iya bincike na ban gano wannan magana daga annabi ba kuma na ga malaman da suka yi aiki akan wannan magana da yawa sun ce ba su ma ba su gan shi cikin annabi maganganun manzon Allah ba a cikin dai iya binciken da za mu iya yi Allahu a'lam wataƙila ko daga wani guri yake dole su amma dai duk iya littafai da sanannu na nan kusa kusa baya ciki duka sai kuma wasu wanda Allah bai sanar da mu ba to amma na same shi a cikin wani littafi wanda aka sa suna Abdulhamid ibn Bajis wa juhuduhu at-tarbawiyya Abdulhamid ibn Bajis وجهوده التربوية a cikin sa babin ma akan wannan sunan wannan malama a kai shi ne aka bada wannan magana da aka sai ka rubuta a takardar ka lam yatabayyan lana takhrij alhadith ila al'an sai kai ma ka je ka da bincikawa la'alla magana ce ta maganar malamai وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله تعالى yana da kyau muta'allimu wato shi ɗalibi ya niyya akan neman ilimin sa neman yardar Allah wa daral akhirah da gidan lahira wa izalatul jahli ne kaji ko yardar Allah da lahira sannan kawar da jahilci an nafsihi akan kansa wa an sa'irul juhali aku da kuma sauran jahilai kana yin karatu ne don ka koyi jahilci a kanka da kuma sauran jahilai wa iya addini kana yi ne don raya addini wa ibqa al-islami da kuma wanzan da musulunci da tabbatarsa fa inna ibqa al-islami bil ilmi ilmi ai shi ke tabbatar da musulunci ko wala yasihu zuhudu wa taqwa ma al-jahli zuhudu baya inganta takawa ba ta inganta tare da jahilci duk zahiri to ya guji duniya ya yi ilimi duk mai son takawa ya yi ilimi yace an shagani al-ustaz shekul imam al-ajallu babban malami mai girma ya zantar da ni ya min waƙi mai suna burhanuddin sahibul hidaya kenan ya zantar da ni libadihim gashi abin da yake cewa فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متمسك فساد فساد كبير عالم متهتك فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متمسك برنا mai girma ka samu malami mutahattiki abinda ake nufi da malami mutahattiki shine wato malamin da bai damu da zubar da mutuncinsa ba ko ina zai je iya watsar da ilimin a wulakance baya ganin kiman ilimin da daraja to malami mutahattiki ya samu ilimi wannan ai fasadin kabirin ne to amma ba wa akbaru minhu jahilun mutamassiku wanda ya fi shi girma na masifa jahilun mutamassiku jahili ne riko da addini da masifa jahilci amma kullum yana tsawon gaba sai uban tarbi kurum amma ba makaranta ba karatu ba abin da ya sani wa akbar minhu jahilun mutamassiku fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbar minhu jahilun mutamassiku kuma fitnatun fil alamin azimatun su biyun nan gaba daya fitina ne wallahi mai girma ai ma'ana kuma fitnatul azimatul fil alamin ba shi kenan ba ma'ana su fitina ce mai girma cikin talakai liman bihi ma fi dinihi yatamassaku da wanda yake koyi da su a cikin addininsa kai koyi da alimul mutaattiku da kuma jahilul mutamassiku to sun zama maka barna fitina mai girma Allah ya kare wa yanwi bihi shukra ya hada ce ko fasadun kabirun عالم متهتك وأكبر منه جاهل متمسك وما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك وينوي به الشكر kada da yi ya dangane da karatun ka a shukur ala ni'amati al-aqli ka gode wa Allah dangane da ni'imar hankali da Allah ba wa sihhatan wa sihhatil badan da Allah ba ta lafiyar jiki ina ce ba sai da ka zama mai hankali wani ka tafiya karatu yanzu da a jikin ka bayan lafiya za ka zo nan cewa za ka yi akarar wukan Allah ba nan samu zuwa ba to wace godiya kai wa Allah da Allah ba ka wannan sihhatal aqli نعمة العقل وصحة البدن ولا ينمي به إقبال الناس إليه قلت أن يمكن أن تكون مثلا يوسف اسكنتيك أجانك كان ما لم يبقى قريبا الله kuma ya san halin mutane sosai karfe ne ya haka wa nasti jilabi utamin duniya kada ka yi karatu don neman jawo istidlal hutamin duniya abubuwa na kazanta na duniya shine hutam haramun duniya khabisun duniya shine hutam haramun na duniya kayan haram kama ma da cuwa cuwa kun yi karatu ne dara rinka duban kwana tafiya da ku kamar yanzu yadda akwai malaman da sun yi karatu sun tara karatu da ilimin su da raunin su da sarbunan su da komai duk wani babban azalimi a kasar nan yana so ya zalunci su yake kira ya ba su kudin kujera da hajji da umra su je su ki addu'a aikin su kenan akwai wadanda ake kiran su a kai su Abuja a kama musu babban hotel su sati biyu ana ciyar da su abinci kurum su tabbaci suna addu'a cikin hotel saboda kowa za su goyi bayan wani azzalimi ka zama ilimi ya zama bala'i a gare shi wal karamati inda sultani wa ghairihi da neman kyauta shine karama kana neman a baka kyauta daga gurin mai mulki da wani sa ko neman matsayi qala muhammad bin al-hasan rahimahullahu ta'ala muhammad bin al-hasan Allah masa rahama yana cewa law kana nasu kulluhum abidi muhammad bin al-hasan kenan yace da duk mutanen duniya bayi na ne yace wallahi la taqtuhum da sai na yanta su yace barda'atu an wala'ihim kuma da zan barranta in ce ni ba ni ba ni ne maulan su ba ka san in kana da bawa ka yanta shi to ka zama maula dinsa mai gidansa to da mutanen duniya gaba daya bayi na ne ko zan yanta su kuma ni zan ce ba ni ne na yanta su ba da Allah ne yake nuna wannan ikhlasi ikhlasi fi zawatihi ikhlasi fi zawatihi idan Allah ka huta وذلك لأن من وجد لذة العلم saboda duk wanda ya samu dandanon ilimi wal amala bihi wal amali bihi da dandanon aiki da ilimi wallahi kalla ma ya riga mutum ya inda nasi kadan ne na gana kwadan abin hannun mutane insha Allah in dai Allah ya baka kaji dandanon ilimi ka more wa ilimi kuma kaji dandanon aiki da ilimi to za ga Allah ya cire ma kwadan abin hannun mutane amma yanzu malam subhanallah mutum ka zo ka ga yana zuwa gurin ka abinda kake fara duba rigarsa ko mutum ya zo gurin ka yana fita kana kafin ka kana alaji a zan aiki ne abuja ake kuwa ina ne a zan na musaba ba nan ba waya ka saboda gaba ina ruwan ka ko alaji wace harka ake ne kaza kaza kaza subhanallah ina ruwan ka da shi ka ba ka ba shi fata su yi tafiyar sa shi da kansa ne zai nemi ka wallahi ka nema a gurin Allah kar ka nema gurin dan adam me zai maka wani ma iya ga wasu masu maiko sai ce a je a ga su alaji wani mu me yasa ba zuwa wurin mu mu ba malamai bane mu ba muna garin tarewa ba in sai alaji aka rabu alaji alaji mu kuma ko dai abin nan bara a rinka zuwa ba mu muna gaisa abin nan ko in zakka ma mu wala kawo mana ba Allah ya sauke wallahi Allah ya sauke zakarwa wallahi ƙarya kake wallahi wai a ce wai a roƙe ka wai zakka wallahi bai kamata wato li izzatil ilm ka ce mutum wai ka bani zakka wai wallahi bai kamata a faɗi wannan ba gaskiya ba daidai bane in ya kawo ma alhamdulillah in bai kawo maka ba karbin shi me yasa ya baka wai maganin talauci shi kansa bai yana mabukaci ne wallahi kaji abin da ya faɗa ku ji wannan magana wa zalika li anna man wajada laddatal ilmi wal amal bihi qalla ma yarjibu fi ma inda nas in ya samu dandanon ilimi da dandanon aikin ilimi wallahi bai kwadan abin hannun mutane da ka ya kai dan uwa dalibi idan kaga kai dan kwadayi ne kuma kaga kana da sarai akan abin hannun mutane kullum kana duba abin da ke hannun wani kana so to wallahi ka binciki karatunka da aiki da karatunka dalibin ilimi kullum yana so ya samu al-i'timadu ala nafs yana da kokari wajen neman na kansa tabbas sana'a ne aikin gwamnati zai yi in wani ya baka alhamdulillah in bai baka ba babu wanka da shi ba shi ne a gaban ka ba rayuwar ka kawai kana yi ne dan kanka da kanka amma ba wai kana neman ya baka wani abu ba yace an shagari الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري يا بال يا سند يا بال واقع إلى وانا دكتور مجال أكم فلان إلي وانا دكتور بن سني الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصاري إلا شتى يمو لأبي إلا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى شعرا بل أبي حنيفة لأبي حنيفة تأبي حنيفة yace man talaba al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin min ar-rashadi fa ya li khusran talibihi min ayyi fadlin min al-ibadi kadba man talaba al-ilma lil ma'adi wanda ne ilimi dan lahira shine al-ma'ad faza ya samu rabo bi fadlin min ar-rashadi da falala da shari'a fa ya li khusran talibihi ya tabewa da hasaran mai neman ilimi lilaili fadlin min al'ibadi don ya samu falala daga bayi ya yi hasara mai karatu don neman wani abu a gurin bayi ta shiga uku tabewa ta tabbata Allah tsare mu اللهم إلا إذا طلب الجاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم سيدي إيا نيمي matsayi shine aljaha ya nemi matsayi saboda ya yi umarni da kyakkyawan hanya kan munkari wa tanfidil haqqi ya kuma zartar da gaskiya wa izabi dini ma'ana ya yi karatu ne samu matsayi don ya faɗi gaskiya saboda yanzu ai matsayi gaskiyar ma an ka faɗe ta ma sai an san ka kana da matsayi wani ma bai saurare ka ba to yayi ne da wannan niyyar la li nafsihi wa hawahu ba wai dan ransa ko son zuciya ba kai ya juzu zalika ya halatta ya haka bi kadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf bisa gurgudan yanda zai tsayar da umarni da kyakkyawa wannan haya ne munkari da hali akan mummuna wa yanda zai ne talibin ilmi an yatafakkara fi zalika wajibi ne ɗalibin ilimi yana da kyau ya rika tunani akan wannan fa innahu ta'allamu al-ilma bi juhdin kaseer malam yace yana neman ilimi da wahala mai yawa ɗalibi kana wahala wajen neman karatu wala yasrifu ila ad-dunya al-haqirati al-qaliyati al-faniya kada ka juyar da ilimin ka ka juyar da shi zuwa ga duniya kaskantacciya haƙira wacce bata kai ta kama al-qalila al-faniya kadan mai karewa al-haqira an abu haqir dan kamalin da bai kai ya kama kaskantaccen abu alƙalila kaɗan alfaniya mai ƙarewa iya duniya aƙallu min alƙalili wa ashiquha azallu min dalili tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili iya duniya aƙallu min alƙalili duniya ce ta fi kaɗan kaɗan yaro in kana neman duniya ne da wato wallahi ta fi kaɗan kaɗan wa ashiquha azallu min dalili masoyin duniya ya fi kaskanci kaskantuwa tusimmu bi sihriha tana makan tana tana kurmantar da mutane daga sammun bukumun ne tana kurmantar da mutane su simmu bi sihriha da sihirinta kauman tana kurmantar da wasu mutane wa ne tana makantar da wasu hay mutahayyiruna bila dalilin suna cikin rutuwa sun rude bila dalilin babu mai musu jagora babu mai musu ne jagora babu